أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ‘yan wana musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na alhamis 20 daidai ga watan ramadan a shekara ta 1435 ta hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne kuma 17 ga watan 7 a shekara ta 2014 a lissafin meladiya za mu tashi yau a cikin darussanmu na tafsirin alkur'ani mai girma a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس الله سبحانه وتعالى كشا ودن دسكي الربا باسا تاشي سيفاتي كمر يد وند شيطان يبغيشي da taɓi tabi irin na shaidan wanda ake ce masu shaidan tabin hankali farfadiya hauka da makamancin wannan to irin wannan tashin shine tashin da masu cin riba za su yi shine alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wannan bi sababi annahum qalu saboda kasancewar sun ce innama al-bay'u mithlu ar-riba ai shi ciniki ba komai bane kamar yadda riba yake ne ma'ana daidai yake da riba me yasa suka faɗi wannan magana za mu ji dalili na farko malamai sun tattauna akan wannan tashbihi din da Allah subhanahu wataala ya anan la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas malamai sun sabani akan wani irin kiyami ake nufi wasu malamai sun ce kuma sune jumhurin malamai mafi yawan malamai sun ce abinda ake nufi da tsayuwa anan masu cin riba ba sa tashi ranar tashin alkiyama daga kaburukansu sai su tashi suna fagam-fagam kamar irin yadda mutumin da aljani ya taba shi ya shafe shi ya sa masa tafin hankali yake tashi ma'ana haka za su tashi kamar taɓaɓɓu ba su da hankali wani shi ne ra'ayin jumhurin malamai ma'ana mafi yawan malaman tafsiri abin da suka ambata kenan wasu malamai kuma shi ne kuma ra'ayin mutu mutanen ƙarshe-ƙarshen zamani su kuma suna cewa ƙiyamin abin da ake nufi duk mu'amalar da suka yi ta riba ba za su tashi daga kanta ba tashin da za su yi sai sun tashi kamar saboda tsabar wato haɗama da tsabar soyayyarsu ga cin riba abin ya kai tsananin kamar taɓin hankali idan su a rufe yake ina riba ina take ba sa kallon haramci ko halacci saboda kawai kamar taɓaɓɓu haka suke saboda sha'awar riban ya kama zuciyarsu ta yi tanka a zuciyarsu ba abin da suke gani banda su ci riba su ji daɗi da haka shi ne wasu suka ce abin da ake nufi da ƙiyamin kenan mun fahimci abin amma zahirin alkur'ani bai bayyana mana allah maɗauki bai bayyana mana wannan irin ƙiyami daga ina za a tashi ba cewa ba sa tashi sai irin tashin taɓaɓɓu wanda shaidanu ko shaidan ya taɓa taɓin hankali da kenan to shi sa malaman suke wannan sabani inda da nassi kuru-kuru ga wannan ko wannan da ba za a shiga wannan abin ba amma dai mafi yawan malamai na baya abin da suka faɗi shine tashi ran tashin alkiyama za ka gansu kamar bugaggu suna watan gaririya suna marisa kamar yadda za a ce wannan mahaukaci ne ba shi da hankali a wasu kuma waɗannan na zamanin ƙarshe suka ce a'a tsananin son su ga su ci riba shine lullube musu duk wani abu na mai kyau ko marar kyau kawai abin da suke so shine su ga sun ci riban nan har ya zama kamar mahaukata suke akan su ci riba lafazin alladhina ya'kuluna ya'kulun Allah maduke mana amfani da al'aklu ba dan komai ba saboda shine al-ghalib ba shi da mafhumi mai ma'anan ba shi da ba a akhdhum mafhumul mukhalafa daga wannan lafazina alladhina ya'kuluna in an ce mafhum mukhalafa mun sani ko ba sai mun sake bayani ba a ka fahimci sabanin abu daga abin da aka faɗi na lafazi a lafazin abu kurukuru tunda an ce waɗanda suke cin riba to ba za su tashi ba ko ran tashin alyama ko kuma dai a wannan tattaunawa da suka ko tsari ko yarjejeniyar su ta riba ba sa miƙewa sai irin yadda tababbu suke miƙewa me ake nufi da cin riba ko bahaushe ya ce cin abu ba lallai zama ci ne na baki dan uwan sha ba abinda ake nufi aklan wa shurban wa intifa'an yi wato ci na ci kaman tuwo sha na sha kaman shan ruwa da shan abubuwan sha hakanan kuma intifa'i abinda za a yi amfani da shi sawa'un malbas ne abin sawa a tufafi na tufa ne a jiki ko gida ne aka saya ko makamancin wannan da haka komai ya shiga ciki amma kasancewar shi ci shi ne galibi shi sa ka yi amfani da ci a madadin a yi amfani da ce ci wanda maimakon a bata lokaci a ce waɗannan da suke cin riba suke shan riba suke amfani da riba to kaga wani an tsawaita balaga ita ce a faɗi lafazi ɗaya da zai wadatar da duka to da fa'idar wannan bayanin shine kada wani ya zo ya ce ai alƙur'ani abinda Allah ya yi suka a kansa shine cin riba sai mutum ya ce to idan mutum ya sha riba fa ko ya amfani da riba sai ya ce shi ya fita daga ciki sai a ce a'a ai cin an faɗe shi ne saboda galaba saboda galibi mutane zancen cin kuma yana nufin amfani da sha da amfani a mun lura kuma dama da sauran nasoshin da suka zo ai riban ita kanta aka ce a bari da haka mutum ba zai kafa hujja da magana ci ya dauki mafhumin mukhalafa ya ce in ba ci bane ya halatta tunda Allah madauki cewa ya ayyuhal ladzina amanu dharu ma baqiya min riba kaga zaru aka ce ku bar duk abin da ya rage na riba kaga kenan kada mutum ya zo ya ce zancen ci ne ko zancen sha insha Allah an fahimci wannan at-takhabbut asali abin da ake mishi ne ad-darbul ashwa'i bugun abu ba tare da tsari ba ka bugi nan sama da ƙasa kuibe ko ina ai ta mangarar mutum shine takhabbuti saboda shedan haka yake bugun mutum lokacin da ke shiga jikinsa wannan aya nassi ce wanda ba ta buƙatar fassara akan cewa a ce ashe shedan yana shiga jikin mutum yana shafar mutum kuma yana gusar masa da hankalinsa wannan raddi ne akan waɗanda suke inkarin haka kamar mu'tazilawa suna inkarin cewa shaidan yana tasiri a hankalin dan adam ya sa masa tabin hankali a ce ya sa masa tabin kwakwalwa abin nan ya ce ya tabu dai ya zama mahaukaci ko kuma yana farfadiya da makamancin waɗannan abubuwa mu'tazilawa ba su yadda da shi ba kamar yadda wasu a zamanin yanzu ba mu'tazilawan bane amma la'alla jahilcin yadda mas'alar take ne suka dauki cewa wannan garin suna so su mai da martani ga masu yin ruqiya su kafa shaguna ana zuwa wurin su suna ruqiya suna wa mutane karatu ana biyan su kuɗi sun mai da abin kasuwanci wannan mutum ya mai da abin kasuwanci ba daidai bane to akwai wasu garin su mai da martani ga waɗannan su ce wannan abin da kuke ba daidai bane sai suka ce gaba ɗaya ma aljini baya shiga jikin mutum wannan ba daidai bane kuma saba wannan nassi ne na alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dama da kuma waqi'i waqi'i ya nuna mana an ce waqi'i abinda yake ainihin a ƙasa a aikace mutane a kowane bangare na duniya sun shaida ko mutum ɗaya ko mutum biyu ko ma adadi mai yawa wanda za a ce ga shaidan ya shafe shi ya haukatar da shi kuma za a zo ko ana karatu ko ana wani abu kaga mutum yana tasarrufi da ba na masu hankali ba yana furuci ba irin furucin da aka san shi da shi ba kaga tsohuwa mai shekara da yawa ta samu irin wannan taɓi ba ta taɓa zuwa makarantar boko ba sai ka ji ta tana turanci wannan an yi shi ba ka sau ɗaya ba wannan tabbas ba zai yiwu ɗan adam cikin hankalinsa a hali na ɗabi'a ya yi magana irin wannan bayan ba karatu ba haka wannan waƙi ya nuna mana wannan abin gaskiya ne bai kamata ana inkarinsa ba kuma ga shi dai nassin alkur'ani ya tabbatar mana allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas a mun ji maganar mas ko sai ce zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba waɗanda suka ce abinda ake nufi da alqiyam shine wancan abinda na faɗa masu kauli na biyu masu cewa me cewa ba wai tashi daga kaburuka ake nufi ba ana nufin tashin su daga tattaunawar su ta riba hadamar su da sha'awar su ga riban ya haukatar da su idan su ya rufe to sai suka ce wannan wurin shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce dalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba saboda rudewar tasu da rikicewar lamari gare su har ma ba su iya bambancewa tsakanin ciniki da riba ba sai suka ce ai riba da ciniki duk abu ɗaya ne kuma saboda rudewar har yanzu da rikicewar hankalin nasu da ya tafi ya bar su kamar yadda mahaukaci hankalinsa yake tafiya ya bar shi in aka tashi da suka tashi kwatancen sai ba su yi kwatancen daidai ba maimakon a ce innamar riba mithlul bai'i ko dan a ka'ida a hankalci haka ya kamata su ce mutum yana so ya kare riba sai ce to ai riba dama yadda ciniki yake ita ma haka take me to saboda rudewar da suka yi ko saboda tabin aljanu sun haukace irin haukan da suke yi ko kuma saboda tsananin soyayyar su ga harkar riba sai ya zama misalin ma sun yi akasinsa maimakon su ce innamar riba mithlul bai'i sai suka ce innamal bai'u mithlur riba domin ita innama adatu hasrin ne ai abu ne da ake amfani harafi ne da ake amfani da shi dan takaita hukunci lil madhkuri wa nafyuhu an anil maskuti anhu kun san dama wannan mun sha magana akan me hasr duk in kaga lafazin innama to ana amfani da shi ne dan a tabbatar da wani hukunci da zai zo akan iya abin da aka ambata kuma a kore hukuncin ga duk abin da ba ambace shi ba da suka ce innamal bai'u ai shi ciniki ba komai bane mithlur riba kwatankwacin riba haka yake kaga gidin mai hankali zai ce wannan ai ba haka abin yake ba hatta ga mai kokarin halatta riba ba haka ya kamata ya ce ba domin yanzu abin da yake nema ya samar wa bigire a addini shine mai riba ba ciniki ba ciniki halal ne min haithul asl amma shi abin da yake so ya tabbatar shine riba ma ba ta da laifi kamar yadda ciniki yake haka riba ma take to kaga kamata ya ce innamar riba mithlul bai ai riba da kuke hana mu kuke cewa ba daidai bane ba fa komai bace kamar yadda ciniki yake haka ita ma take wannan shine misalin mai hankali shi yasa nan kun ga ba wai Allah ne ya faɗi abin ba daidai ba qalu nan hikaya ce ta su ga abin da suka ce mun gane wannan qalu innamal bai'u mithlu riba tare da cewa in ka in kana fahimtar siyakin zancen wancan din na daidai din zaka fahimto la'allaba wanda ma kila wannan abin ya fara darzo masa a hankalinsa ya ce a ai wannan kwatancen ma ba daidai bane kamata a ce sun juya saboda me in zaka karanta wannan ayar a kan salika ba tare da wani tunani ba abinda zaka fahimta ko an yi kuskure a jeran takalmomin to daidai ne ma'ana abinda ake so a faɗaɗin dai shine suna so su daidaita ciniki da kuma riba cewa abu ɗaya ne mun fahimci abin ko kar ku ne sai kuskure a qur'ani ba haka ake nufi ba Allah ne hakaito abinda su waɗannan suke faɗi cewa maimakon su ce kaza ma kaza suka ce yadda dai wasu malaman suka fassara wannan kenan wasu kuma sun ce ana ɗaukar sa kawai kamar yadda yake cewa a ai tashbihi ne tsakanin wani abu da wani abu a ce ɗaya suke tunda an kawo misliya kawai so suke su daidaita abin nan riba da kuma ciniki su daidaita riba a ciniki da riba don haka kowanne suka gabatar ko aka akara duk ɗaya ne saboda misliyar da ake so a tabbatar mun gane wannan insha Allah to sai Allah ya mayar musu martani ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba Allah dai ya halatta ciniki wa harrama riba ya kuma haramta riba ga asali in an ce asali tun kafin zuwan shari'a kenan al-aslu fil ashiya'i fi babil mu'amalat menene al-hil duk wani abu wanda ba ibada ba bangaren mu'amaloli banda abin da ya shafi mata komai halal ne ya halatta ka ci ya halatta ka sha ya halatta ka dauka sai abin da shari'a ta haramta to kaga nan dalilin da yasa har za a ce mana an halatta ciniki an haramta riba saboda wannan misalin ne amma an ba haka ba asalin halaccin ciniki akan istishabul hali yake cewa asalin ciniki halal ne tun kafin ma nasi ya zo ina fata mun gane wannan zancen dalilin kawo mana cewa ciniki ya halatta shine a kore wannan rikicin da ya shiga hankalin masu riba masu cin riba masu amfani da riba da suke kokarin su kwatanta su daidaita cin riba da kuma ciniki su ce ai wannan shine wannan wancan ma shine wannan Allah samun fahimci abu sai Allah ya madauki yace ya halatta ciniki ya haramta riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih dan haka duk wanda wa'azi ya zo masa daga ubangijinsa fantaha kuma ya anu falahu ma salafa to abin da ya gabata can baya na ribar da suka yi can baya aje ba kuma an ya fita wa amruhu ila Allah lamarinsa zuwa ga Allah wa man ada wanda ku ya komo ya ci gaba da yi fa'ula'ika ashabun nari kun fi khalidu kun ga rahama ta Allah shi sai aka ce an yafa na baya amma na yanzu duk abin da aka sake daga yau to wanda ya ci gaba dan wuta ne zai dawoma a wuta za mu ji kuma me ake nufi Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah yana kwashe riba labadin kwashewa ya fi daɗi a nan a tumbuke abu daga asalinsa a yi watsi da shi shine ake nufi da mahako mahaka shi ai azalahu wasta asalahu abinda yake yana tsaye ka zo ka kwashe shi kamar da kuke cewa ɗiban karen mahaukaciya ko fi haka an kwashe komai to wannan shine ake cewa almahaku to Allah yana kwashe riba ma'ana ana ɗebe albarkata ko kuma hissiyan ana ɗebe ta ɗin za mu zo mu ji abin da malamai suka ambata ana Allah yana kwashe riba wa yurbi sadaqat kwashewa abin da ake nufi ba ta da albarka duk inda take ba za ta yi maka alheri ba kuma ba za ta kawo maka amfani ba amma wa yurbi sadaqat sadaqau'i kuwa Allah yurbiha yurbiha ai yunammiha wa yaziduha yana haɓaka ta kuma yana ƙara ta duk wanda ya bada sadaka to Allah yana haɓaka masa dukiyarsa yana kuma wato ƙara masa ita kun ga dai har yanzu ba mu fita daga darasinmu na wannan kwanakin ba cewa sadaka gashi gashi ga hukuncinta a nan an shigo mana da maganar riba don a ƙara bayyana mana matsayinta da kuma yadda kamar da malam muka karanta jiya mun tsaya akan an mana bayanin hukuncin azzalimai masu cin dukiyar abin nan hukuncin masu kyautawa mutane suke taimaka musu Allah zai aje musu ladan su a lahira kuma za a gafarta musu zunubai kuma za a ƙara musu dukiyarsu a duniya to sai kuma nan ake bayyana mana hukuncin waɗanda su kuma suke zalunta mutane ta hanyar riba mun fahimci abin kai ka ce duka siyakin guda ɗaya ne to shine Allah madauki ke cewa yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim Allah baya san dukkan mai yawan kafirci mai yawan zunubi innal ladhina amanu wa amilus salihat lalle waɗannan da suka yi imani kuma suka aikata aiki na ƙwarai wa aqamus salah kuma suka tsaye da sallah tsaye da sallah abinda ake nufi da shi yin ta da'iman akan lokaci a lafazin larabci in aka ce a kama shai'a abinda ake nufi kenan yinsa a lokacinsa amma ba ana nufin ka yi sallah sau ɗaya ba mun yi sallar la'asar ɗazun nan ko to abinda muka yi mun yi ada'in sala ba iqamin sala ba wanda yake sallah koyaushe shine mai iqamatu sala mun fahimci wani abin asalin lafazin ikamar dama abin da ake nufi kenan tsayuwa da ita a kowane lokaci in ku mutum ya daya ne wata ran kuma ya bar sauran to wannan yana ada'in sala ne la yuqimu sala Allah ko abin da ya umarni ne shine iqamar sala sannan wa'atu zakah wa'atu zakah kuma suka bada zakah to Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim waɗannan suna da sakamakon su ladan su a wurin ubangijin su Allah zai aje musu shi ko abin da ake nufi shine a aljanna ko kuma Allah maduki yayi iltizamin ya dauki dai nauyin ya ba su assurance cewa ladan su yana nan a gunsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su na abin da zai zo musu nan gaba wala hum yahzanun kuma babu bakin ciki ga abin da ya wuce ya kubce musu ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa wazaru kuma kubar wazaru ma'anarsa kubar ku yi watsi da ma baqiya min riba duk abin da ya rage na riba duk abin da kake jira a kawo maka na riba wanda ka bada bashi za a kawo maka da ƙari to kai watsi da wannan ka jira kawai iya a kawo maka kuɗin bashi banda ɗori ɗin shine abin da yake nufi in kuntum mu'minin in dai ku masu imani ne kun ga yadda Allah madauke hada abin nan da imani mafhuminsa ashe wanda duk baya yi kamar ba shi da imani ko akwai tawaya a imaninsa Allah ce fa in lam taf'alu in ba ku aikata hakan ba kun ga ba a bar shi ma da zancen tsoratarwar maganar imaninsa ba sai aka ce wallahi in har ba ku bari ba ba ku aikata wannan abin da aka ce ba fa in lam taf'alu me taf'alu ay ma umirtum bihi min an tazaru ar-riba abinda aka umarce ku na ku bar riba in ba ku aikata ba kun ga nan an umarce mu umarnin da aka bayar shine ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa dharu dharu umarni ne ba hani bane ko wa in kana fihi ma'anan nahi kun fahimci zancen da girbi aiki ne shi kansa barin aiki ne shi yasa nan sai aka ce wa illam tafa illam tafalu in ba ku aikata wancan abun ba ashe kenan barin abu shi ma aiki ne kun gane fa in lam tafalu in ba ku aikata wannan abun ba fa'adhanu bi harbin to ana sanar sheku da wani yaƙi min Allah daga Allah Allah zai yaƙe ku duk mutumin da ke cin riba yake mu'amala da ita to yana tunkarar Allah ne ya tsaya ya ce gani ɗin a fito wannan lisanu alihi ne ya kulu haza ko lisanu makalihi lam ya kul dalika to amma lisanin halinsa abin da yake faɗi kenan kamar yana cewa a shirye yake zai tunkari Allah wa rasulihi da kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ko mutum bai faɗa ba a ƙidance kawai mutum ya ce zai yaƙi Allah zai yaƙi manzan Allah ko shi ya ishe shi ya bar addini ko ba ka bane to ballantana a ce a yayi tinkara din yace wa in tubtum in kun tuba kuma falakum ru'usu amwalikum to abinda za a dawo muku da shi kawai shine uwar kuɗi da kuka bayar banda ƙari din la tazlimun kada ku yi zalunci wala tuzlamuna kun ba za a zalunce ku ba la tuzlimuna ba za ku yi zalunci ba don wannan sigar kabari ne ba sigar nahayi yazo ba inda sigar nahayi ne la tuzlimu kada ku yi zalunci amma la tuzlimuna wala tuzlamuna ba ku cuta ba ba a cuce ku ba ba ku yi zalunci ba ba a zalunce ku ba wa in kana zu usratin in kuma wanda aka baiwa bashin zu usratin ma'abucin kunci ne kana nan tamma ce ba naqisa ba kana ili biyu ce aiko kun santa na hawul larabci tamma ita ce wata bata bukatar khabar ma'anarta wujud in wujida zu usratin in an samu ma'abucin kunci ya zama shine mai wanda ake bi bashi fa nadhiratun ila maisara to a saurara masa fanaziratun nan masdari ne aka yi amfani da shi ma'ana amur umarni ne ma'ana ana umarta ku ku saurara masa ila maisara har zuwa lokacin da ya samu sauki maisara kishiyar usra ne mu'sir in an ce mu'sir wanda ke cikin kunci yawa wanda kuma Allah ya sare masa shine wannan maisara kuma halin da ake ciki ma'ana wanda ke cikin halin sauƙaƙawa wa an tasaddaqu kai ku yi sadaka ma da abin khairun lakum shi yafi muku in kuntum ta'lamuna in kun sani mutun ya rufe idan sai kai tunda dai Allah ya haramta wannan mu'amala da riba shi yau gaba ɗaya madiya yafi kuje da Allah babu wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku kiyaye ku sa makari tsakaninku da azabar Allah a wani wuni wunin da za a mai da ku a cikinsa za a mai da ku zuwa ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan za a bai wa kowa kowanne rai za a cika masa aikinsa ma'ana sakamakon aikin da ya aikata ba tare da an zalunce su ba babu zalunci wanda ya aikin daidai za a bashi ladansa daidai wanda ya ba daidai ba za a bashi iya zunubinsa ba za a ƙara masa zunubin wani ba wannan a dunkule su ne ayoyin mu je mu je abin da malam sa'idi kuma yake ambatawa yasa yukhbiru ta'ala an akalatir riba Allah maɗaukaki nan yana ba da labari akan masu cin riba akala jam'i ne na akil akil mutum ɗaya akiluna ko a ce akala ɗiɗɗai ba akala ba akalatun a Allah na ba da labari ne akan maciya riba wasu imu'alihim da kuma mummunan makomarsu wa shiddati munqalabihim da kuma tsananin majuyarsu inda za su juya su koma ga Allah kenan annahum cewa su la yaqumuna min quburihim ran tashin alkiyama ba za su tashi daga kaburukansu ba malam ku ga kenan ya dauki ra'ayin jumhurin malamai shi kifa ba za su miƙe daga kaburukansu ba li yawmi nushurihim ga ranar da za a tara su ran tashin alkiyama kenan illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas sai kamar yadda mutumin da shaidan wato abinan aljani ya taba kenan min almasi nan shaidan ana nufin aljani tunda shaidan ba iblis ne yake shiga jikin kowanne dan adam da yake da tabin hankali ba amma ana nufin aljani aljanin da ke taba jikin mutum ya shiga jikinsa ya sa masa hauka to irin wannan mutanen yadda suke tafiya da farfadiya da sauransu wanda Allah jarrabe su da hauka yadda suke tashi to haka masu cin riba za su tashi daga kaburukansu don tashin alkiyama shine ai yusri'uhu ash-shaytanu bil jununi wanda shaytan ke kada shi ya sa masa farfadiya ta hanyar tabin hankali fa yaqumuna min quburihim hayara sukara muttaribin haka za su tashi daga kaburkansu a ruɗe cikin maye shine hayara ruɗaɗɗu kidimammu suna fagam-fagam sukara suna marisa mun san marisa ne mutum yana ta yana layi saboda kamar ya sha giya muttaribin suna cikin rashin natsuwa hankalinsu ba buɗe ba shine ittirabi ba ba wazini sun yi sun rasa balance ɗinsu shine ittirabi mutawaqqi'ina li azimin na mutawaqqi'ina li azimin nakal suna sauraron azaba shine annakal azim mai girma wa asril wabal da kuma sakamako mai kunci da zai koma kansu fa kama taqallabat uquluhum kamar yadda hankalinsu ya jujjuye mun gane ko kun ga wannan ya da kuma ɗaya fasara yawwa kamar yadda hankalinsu ya jujjuye wa ƙalu har suka ce kun ji kun fahimci wannan wannan ashe kwatancen da suka yi suka ce innamal bai'u mithlu riba juyewar hankali ne yasa suka faɗi wani sawa'un tashin da suka yi na kabari ake nufi ko ko wancan ake nufi tsananin sha'awar riba ita ta ruɗa su ta rufe musu ido har suka faɗi irin wannan magana tuddi dai sun faɗi wannan qalu in zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba ai ciniki kawai daidai yake da riba wa hadha la yakunu illa min jahilin azimin jahluhu mana yace wannan ko magana ba ta kasancewa a same ta ta fito daga bakin wani sai mutumin da yake jahili jahilin ma jahilcinsa babba mun san jahilci hawa hawa ne yau to mai jahilci babba shine ko mai iya faɗin wannan magana cewa innamal bai'u mithlur riba aw mutajahilin azimin inaduhu ko kuma mutumin da ya sani ya take sani shine mutajahil azimin inaduhu kun ga tunda ko aka ce mutum ya take sani me yayi kangarewa ma'ana mutumin da ya take saninsa wanda kuma wannan take sanin da girman kan nasa azim shi ma mai girma ne jazahumullahu ma'ana fakama taqallabat uquluhum jazahumullah in kun gane zancen masu littafi in kun koma baya kafin wannan kalu din ai kun ga ce fakama taqallabat uquluhum kamar yadda hankalinsu ya juye to sai Allah madauki ya saka musu ya saka musu da wannan juyewar hankalin ya ba su hukunci ai jazahumullahu min jinsi ahwalihim Allah sai musu sakamako sakamakon kuma ya zo musu ta irin jinsin halin da suke ciki fasarat ahwaluhum ahwalal majani sai zama halayen nasu sai suka koma kaman halayen mahaukata kun gane wannan zancen me yasa halayen mahaukata saboda abinda ba daidai ba suka ce daidai ne abinda ba daidai yake da wani ba sai suka hada suka ce ɗaya suke ciniki daban halal ne riba daban haram ce sai suka hada su gaba ɗaya suka ce ai duk halal ne wannan kuma ba saboda rashin sani ba ko ai ko saboda jahilcin rashin sani ko kuma saboda kangarewa shi sa Allah duke musu wannan hukunci baki ɗaya ya musu sakamako iri ɗaya sai sai wa yahtamilu an yakuna qawluhu za a iya daukar ko fadin Allah madauki da yake cewa la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min al-masi zai iya daukar annahu lamman sulibat ko lamman salabat uquluhum fi talabil makasibi to kun ga ya kawo mana wannan fassara ta biyu din ban sani ko kun kuna fahimtar abin fassara ta biyu ita ce ne cewa qiyamun can da aka faɗi alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna la yaqumuna qiyamin da ake nufi ba na tashi daga kabari ba amma ana nufin gushewar hankali saboda tsananin sha'awar riba da san a same ta sai hankalin ya gushe ido ya rufe wannan abun shi yasa har suka faɗi wancan abin da suka faɗa mun fahimci wannan shine abin da ke nufi ana yace wa yahtamilu zai iya daukar abin da ake nufi fadin Allah madauki da ke cewa la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min almas annahu ai cewa lamman salabat uquluhum yayin da hankulan su suka zare wannan baya bukatar fasara gun bahaushe ko ana cewa hankali ya zare a dan abin da ake nufi dama salbu shine a kwace abu in salaba abu ya zare ya gudu shi da kansa mun gano wannan ko sulibat in an kwace shi aka yi shi na ke cewa salbu mun san salbu aiko me salbu mun karanta a darasin sira in ana yaƙi idan musulmi ya kashe wani kafiri ana cewa falahu salabuhu salab shine a hausar karatun zaure ake cewa tube ma'ana zai samu tubansa ma'ana duk abin da ke tare da wannan kafiri na kayan yaƙi to nasa ne shi wannan musulmi ai saba me yasa aka faɗi wannan saboda tubewa don haka nan kalmar da ya amfani da ta yana nufin yayin da hankalinsu ya zare babu shi baya aiki fi talabil makasibi ya rufe idan su ya rufe wajen neman al makasibin ribawiyya hanyoyin cin abinci na riba kasuwanci na riba to khaffat ahlamuhu sai hankalinsu ma sai kasa ahlam nan ana nufin hankali ba mafarki ba ulul ahlami wan nuha ko yau da haka abinda ake nufi kenan wa da'ufat ara'uhu ra'ayinsu shi ma ya raunana ra'ayi shi ma ana nufin tunani mai kyau da zai ba da seti ga matakin da mutum zai dauka kaifin hankali ana cewa mutum mai ra'ayi ne in yana da wayo yana da basira yana tunani nasa na kashin kansa mutum ba shi da ra'ayi wani yake bi saboda dolo ne to nan abin da ake nufi da'ufat ara'uhu hankalinsu dai na mizani duk shi ma ya rauni wa saru fi hay'atihim wa harakatihim sai suka zama a yanayin jikinsu da motsinsu yushbihuna almajanin sun yi kama da mahaukata fi adamin tizamiha wajen wato rashin tsari wan silahil aqli da zarewar hankali al'adabi wanda aka san na ladabi anhum daga gare su ma'ana hankali da aka sani mai ladabi ya zare daga gare su ya tafi ya bar su قال الله تعالى ردا عليهم الله madaukaki wajen mayar musu martani yake cewa wa mubayyinan kuma wajen yin bayanin hikmatahu hukum hikimarsa al'azima mai girma sai Allah ya ce wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba kun ganin shi ma wani uslubi ne da Allah madaukaki yake koya mana e ko mahaukaci ya haukace to in ka tashi masa magana yi masa a hankali ko nan sun haukace sun yi rashin hankali amma da aka tashi masu magana sai aka gaya musu magana daidai ɗin ba zagi ba ba cewa ku mahaukata ba ne sai Allah ce abin nan bayan sun ce inna malbai umislu riba sai Allah ce wa ahallallahu albai a harrama riba cikin an kawo musu bambanci tsakanin abubuwan guda biyu su sun haɗe su sai Allah ya ce a'a wa halallahu albai'a ciniki ku dauko shi ku kaje ku aje shi gefe sunan sa halal wa harrama riba riba kuma ku mai da ita gefe ita ma sunan ta haram ma'ana hukuncin ta haram ne iya abinda Allah madauki ya musu kenan ai shine ce lima fihi min umumil maslahati kuma wannan yafi sa hankalin idan mutum mahaukaci ne in kai masa magana ta masu hankali yafi sauraron ka kai masa magana ta nutsuwa in kai masa hayaniya zai dauka wasa ma kake masa amma zai saurare ka yi nutsu in kai a nutsa kai masa magana ko ka ce ai rana tana fitowa ta yamma maimakon ka ce haba kai mahaukaci ai rana ta gabas take fitowa sai ka ce masa rana dai ta gabas ta fito a nutsa zai ce ko haka ne kun taba jin labarin ganin watan mahaukaci da ake cewa ganin watan mahaukaci wai mutane ne suka haɗu ana neman a ga wata wannan ya dubi nan wannan ya dubi nan sai ake cewa ai ba a gan shi ba sai mahaukaci shi ma ya yana dubawa can sai ya ce a gashi nan shi ya ga wata sai wani ya ce kada Allah kurbi da shi mahaukaci ne sai wani ya ce a'a tun da ya ce ya gani a duba mun a gani a yadda da shi can motsa kaɗan sai ce ga wani ma'ana to wannan abin nan ne tatsuniya ce ko mu je ka gani faɗin wannan an gane cewa ma'aukaci ne sai aka fita hankalinsa kuma aka yi wani abu to nan Allah madauki yake cewa ai lima fihi min umumil maslahati wa shiddatil hajati wa husulid darari bi tahrimihi ma'ana an musu wannan ne ma'ana abin Allah ya halatta ciniki lima fihi saboda abin da ke cikinsa min umumil maslahati maslaha ga mammiya ciniki maslaha ne ina da abu ina so in sayar kana da abin da za ka bani ka karba ka bani naka in bani na in baka nawa wannan menene adalci ne kuma ita ce maslaha kuma saboda dama dan adam ba dama ya iya rayuwa shi kadai ba zai yiwu dan adam ya rayu shi kadai bai bukatar komai a gun kowa ba dan shi ba Allah bane Allah ne kawai mai wannan sifar shi kadai ne baya bukatar komai a gun kowa baya sayan komai saboda shi komai din nasa ne ya riga ya mallake shi kai ko baka da komai kana da dan wani abu da Allah ya baka to kana san wani abun kuma gashi can a hannun wani to ba kwata ake ba sai ka ce wane shi ma sai a daidaita in ya yadda in bai yadda ba ba za a yi ba ba a saye da tilas ba ni kaza din nan naka in baka nawa in ya yadda sai ka karba kaga wannan shi abin da ba shi da shi a wurinka ya samu abin da baka da shi a wurinsa ka samu wannan maslaha ce ko ba maslaha ba da haka za a samu almulkiya alfardiyya tattasi'u abubuwa kuma mutane su samu abin da za su gudanar da rayuwa da shi wa shiddatil hajati da kuma tsananin bukata saboda ba dama tilas ne sai kai sayayya duk mutumin da zai ce ba zai sai komai ba to ku jira shi shi kadai ku zai mutu don kuma ba zai sai komai ko ba zai sai abinci ba sai da in daji zai je da shi da birori wannan sai rayuwa irin tasu amma inda zai zauna cikin dan adam to yana da wani abu da yake da shi wani ba shi da shi dole a yi canji to dole akwai wannan maslaha sai husulid darar bi tahrimihi kuma saboda cewa shi ciniki da Allah zai haramta mana ciniki ai da an samu matsala da a ce kawai kowa sai dai ya gaji abu a gidansu ta da an mutu saboda ba komai ake gado a gidan wani gidan ba komai baka gaji komai ba wani kuma gini ya gada gini kuma ba a ci kana bukatar abinci kana bukatar sutura kana bukatar sauran abubuwa don haka inda a ce ciniki haramun ne da an samu darar Allah kuwa baya dora mutane abin da ke kunci a cikin addini wa hadha aslun fi hilli jami'i anwa'i tasarrufatil kasbiyya wannan asali ne za iya daukar sa shine asali a halaccin dukkan at-tasarrufatil kasbiyya duk wani tasarrufi motsi kai kawo tafe-tafe harkoki cinikayya yi da yi da juna wannan yayi da wannan wannan ya hulɗa da wannan ta hanyar kasbi in ta hanyar neman abinci ne to wannan ayar ta halatta mana ita baka buƙatar ka ce jima ta halatta wane ne ya halatta aikin ofis ya halatta a'a duk abin da ke sunansa ciniki za ka yi wani abu ne a baka wani abu ko za ka ba da wani abu a baka wani abu to ya halatta nan lafazin ciniki aka ce wa yadkhulu fihi ko wa tadkhulu fihi al-ijara aqdu al-ijara ya shiga ciki harkar haya ko harkar kwadago kwadago ya shiga ciki domin shi mai kwadago yana sai da me yana sai da service ne yana sai da manfa'a shi kuma mai haja yana sai da haja mai sai da hula yana sai da hula mai aikin kwadago a biya shi kuma yana sai da wannan aikin ne manfa'a ce aka saya a wurinsa mun fahimci wannan to wannan dai duk sun shiga ciki yace wa hadha aslun fi illi jami'i anwa'i tasarrufat al-kasbiyya hatta yarida ma yadullu ala al-man'i har sai an samu dalilin da ya hana ma'ana abin da yake nufi tanan zamu dauki ko mu dauka ma daga dama asalin dalilin istishabul hali cewa komai halal ne ko mu dauka daga wannan ayar cin da gashi an yi nassi wa ahallallahu al-bai'a Allah ya halatta ciniki to nan mutum yana da ikon ya ce duk wani ciniki na duniya ya halatta sai wanda nassi ya zo a kan cewa haram mun gane wannan shi ya sa cinikayyan da aka haramta kaɗan ne a shar'ance amma asalin ciniki daga wani ya ce ciniki muka cike nan ba ma tuhuma cewa ya aikata haram halal ya aikata sai dai idan an bincika sharuɗan ciniki ba su cika ba ko kuma wasu abubuwa da aka haramta a ciniki kamar jahilci kamar garar da makamantansu wanda malamai sun yi bayanin su a cikin littafan fiƙihu abubuwan da suke sa a haramta ciniki duk cinikin da yake akwai garar mun san garar ruɗi abinda ba tabbas kamar tsuntsaye suna yawo a sama ba naka ba mutum ya ce wancan tsuntsayen nawa za ka saye su ko ma naka ka ce tattabaru ne naka sun tashi ɗazu sun fita ka ce ga su can su ba a san nawa ba fa kawai ka ce nawa za ka saye su waɗannan wannan haramun ne to irin waɗannan haka nan mutumin da yake kamo kifi ya sayar mai su kenan ya ce in na yi nutso na nutsa wannan abin me kuke ce masa abin kamo eh koma yawa koma nake so in ce shi wa in na nutsa wannan komar nawa za ka sai abin da na ciro kaga la'allafa bakila kwaya ɗaya zai ciro to kai kuma sai ka ce ka saya naira kaza da yawa to wannan shi ma sunansa cinikin garar to waɗannan nau'o'i ne da aka haramta na ciniki amma in ba a ce ga nassi da ya haramta ba asalin komai na ciniki ya halatta sai an samu nassi akan haramci wa harrama riba Allah kuma ya haramta riba don me lima fihi min zulmi wa su'il aqiba saboda abin da ke cikin riba na zalunci da kuma mummunan sakamako mummunan sakamako akwai mummunan sakamako gawa ga duk mutumin da yake ci riba gashi can zamu zo mu ji abinda Allah madaukaki zai ambata mana ko da yake gashi an faɗa mana ma wani ran tashin alkiyama tashi daga kabari ga irin yadda za su tashi wa zai tsaya ko a ce ya tashi a mahaukaci ran tashin alkiyama ranar da kowa ana dawo da shi saitinsa daidai wa daida kai kuma a ce an cire ma hankali abinda baka samu a duniya baka same shi a lahira ai matsala ce to sai ce war riba nau'ani ita riba nau'i biyu ce akwai riba nasi'a akwai kuma riba alfadl riba alfadl da riba nasi'a shine ya kawo misali ce kaba'ir arribawi ne nan ba riba ba ba a ce kaba'ir riba ba kaba'ir ribawi bima yusharikuhu fil illati nasi'atan kamar sai da ma'ana cinikin wani abu wanda yake akwai riba a cikinsa akwai abubuwan da a ribal fadl kamar da zamu zo mu yi bayani ribal fadl annabi sallallahu alaihi wasallama yayi nassi akan wasu abubuwa kamar guda shida az-zahabu bil-zahab wal-fidda bil-fidda biyu kenan ko zahab da fidda al-bur da sha'ir da at-tamr da kuma al-milh nassin hadisi daya ya zo da su lokaci guda ya ce waɗannan abubuwan kowanne akwai riba a cikinsu haramun ne a yi cinikin wani da wani jinsi ɗaya da fifiko mun gane da fifiko sai dai a yi daidai wa daida ba ni kwano ɗaya na gero in baka kwano ɗaya na gero mun fahimci wannan kar a samu ƙari in kuma akwai bambanci na jinsi to ya halatta to amma in an samu bambancin jinsin ya halatta a iya ƙari amma ƙarin ya zama halan shi da annabi sallallahu ya ce idan kana yadan biyadi to in aka jinkirta misali mutum ya ce zan baka kwano hamsin na dawa akan zaka bani kwano sittin na gero ya halatta a yi wannan mun gane in yanzu yanzu ne saboda mai jinsin gero daban dawa daban in hannu da hannu ne a majalisi guda amma in ce zan baka dawa bana kwano hamsin baɗi kai kuma in ka samu gero ka ban kwano sittin ta wannan shine haramun saboda mai nasi'ar nasi'ar kenan shine abin da yake nufi anan cewa bai'ur ribawi bir ribawi ko alladhi yusharikuhu fi mene ya ambata na fita daga tsarin yawa ka bai'ir rubawi bima yusharikuhu fi illati kai sayi ko cinikin abin da yake akwai riba a cikin sa idan yayi musharaka da shi a illa illar da ta sa aka sa riba az-zahab wal fidda shine kasancewa su nakadaini annaqdiyya ita ce illar agun malamai dai sun tattauna wannan kila wannan mahallin ba nan ne wurin sa ba in ko je littafin fiqhu malamai za su koya muku babin buyu'a anan zaka karanta waɗannan abubuwa waɗancan abubuwa kuma kamar abin nan albur da sha'ir da tamr da kuma mil sauran abubuwan su kuma illar da ta sa riba ta shiga cikin su malamai sun tattauna ko kasance wasu mat'umat ko kuma kasance wasu makil ko mauzu ma'ana abinci ne su ake kallo ko kuwa kasancewarsu ana aunawa in mun ce awu ne ya sa to duk abin da ake aunawa shi ma riba za ta shiga cikinsa kun fahimci abin wannan akwai magana da ta malamai akan me ake kiyasi akan wannan domin dama ana kiyasi akan waɗannan abubuwan wannan usul ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa baya nufin babu riba a sauran abubuwa kamar da zahiriya suka faɗa wannan kuskure ne dai ra'ayi e kauli na gaske na daidai kamar da malamai suka ambata shine sauran abubuwa ma akwai riba a cikin su gwargwadon dace wasu da a wajen illa da wannan to abin da ya dace ya saba da wani ta jinsi amma yayi musharaka da shi a illa yanzu misali kamar da na bada misali da gero da dawa ko masara da acca kaga wannan abinci ne to dukkaninsu illar su ita ce makil ne ko mat'umi in ka gurgudan sabanin malamancin da nan ba harkar zamu kwalkwale ta mas'alar fiqihun ba ko dai zama illar da ta sa aka sa riba a ciki ma'ana ya zama cewa an haramta mu'amala da su ta hanyar riba dalilin shine mai kasancewar auna su ake yi to idan auna su ake yi ya zama misali kenan da gero da dawa tun da jinsinsu daban-daban to haramun ne a yi tafaduli kuma nasi'atar ya halatta a yi tafaduli amma ya dambi yadda kamar yadda na da misalin can ka ce ga kwano hamsin na dawa za ka bani kwano wane ne fi tsada tukuna kar misali nawa ya zama bawai gero ya fi yawwa ka ce kenan kwano hamsin na gero za a baka kwano sittin na dawa wannan in yanzu yanzu za a yi musayan ya halatta amma in ce zan baka kwano hamsin na gero akan sai baɗi za ka bani saba'in ko tamanin na dawa wannan jinkirin shi ya jawo wannan bambancin to sai aka haramta wannan shi ake cima nasi'a asalin dai abin nan din wannan idan wannan na faɗi wannan misalin ne saboda shi malam sa'adi ya kawo a littafinsa amma in ba haka ba asalin misalin da malam suke kawo dangane da riban nasi'a shine mashhurin abin da aka sani a kasashen larabawa a jahiliya kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama ita ce asalin riba mutum ya karbi bashi lokaci a ce misali ka karbi bashi in wata ya zo ka karbi albashi zaka biya ka karbi bashin dubu biyar dubu biyar ai makul haka ake ne kamar yanzu ko daidai irin kimar yanzu ka karbi bashin dubu biyar idan albashin ka ya zo za ka biya to lokacin albashi yana zuwa sai wanda ya baka bashin sai ce tun da baka da shi wannan watan baka iya biya ba ka bari sai watan gaba amma dubu shida za ka kawo kuma wannan to wannan shine asalin ribar da ƙur'ani ke magana haramta ta kuma ita ce ribar jahiliya da mutane suke shi yasa har malamai suka tattauna akan tun da zamanin sahabbai sabanin ita ribar fadli da zamu zo mu magana akai ta halatta ta haramta ko ta halatta abinda kauli abin nan na malamai dai ingantacce shine ita ma haramun ce ribar fadli haramun ce an samu wani ra'ayi daga ibnu abbas wanda malamai suka ce shi ma kansa ya dawo daga ra'ayin wasu daga cikin malamai amma bai dawo ba kuma wasu nassoshi sun tabbatar da haramcin wannan riba alfadl mun bai wannan akwai dai maganganu malamin ku ko malacafan fiqihu za ku ji na fito ne zuwa wannan saboda malam sa'adi ya ambace wannan misalin ba da haka ba ba sai mun shige shi ba mun gane amma misalin nasa ka bai'ir ribawi bima yusharikuhu fil illati nasi'atan sai ce wal ijma'u ala haka ne ko wal ijma'i ala riban nasi'a da kuma haka ne yawa eh na tsallake wa minhu daga cikin nau'in wannan misalin kuma riban nasi'a shine ja'alu ba ja'ala ba ja'alu ma fi dhimmati ra'sa salimi mun san salam salami da ake cewa kamar sako ka ce mutum ka wasafta masa wani abu a wani wuri ya je ya sayo maka na kaza iri kaza iri kaza bai umusufin ila ajali ai kun wanda ya karanta risala ya san wannan ko yawa to idan kana bin mutum bashi sai ka da wannan wannan bashin da kake bin sa shine ja'alu ma fi dhimmati a sanya abin da ke kan mutum ya zama mai ra'asa mali salim ya zama shine wato abin nan jarin da aka bayar ko kuma abin da aka kulla yarjejeniyar salami a kansa ai ya halatta ka ce ya je ya so abu kaza za ka biya shi wannan shine salami to amma in kana bin sa bashi sai ka ce bashin nan da nake bin ka ya zama yanzu shine salamin da zami akan ka je ka siyo min kaza ka zo ka siyo min kaza zan baka in ka dawo to wannan shi ma haramun ne a babin nasi'a yake shine abin da malami ya kawo misali a kansa to sai nau'i na biyu na riba riba fadli riba da ake ce ma ribal fadli malam ka fara nan nade kayanka lokaci yayi la ilaha illa to mu gama ribal fadli ke wa huwa bai'u ma yajri fihi riba bi jinsihi mutafadilan shine a sai ayi cinikin abinda yake riba na gudana a cikin sa jinsi daya amma da fifiko mun gano wannan misali abin da yake jinsinsu ɗaya ne gero da gero in ba ka gero kwano hamsin ka bani kwano sittin wannan riba ce saboda ba dalilin bambanci inda ku bambanci in jinsi ya bambanta gero da dawa kaga wani ya fi wani kima kamar yadda cinikin naira da naira kamar canji kenan misali kamar da wasu suke yi sai su je canjin kuɗi tsoho a ba su sabo kamar yanzu sallah ta matso mutane suna son sabon kuɗi don su ba yara sai ya je ya ce a bashi sabon kuɗi za a bashi na ɗari misali dubu biyar amma sai a ce ya kawo dubu biyar da ɗari uku misali to wannan riba ce saboda jinsin kuɗin ɗaya ne a yi shi da tafaduli haramun ne wannan ribal fadli kenan amma idan da jinsin ya bambanta kamar naira da riyal naira da dala to wannan ya halatta kasuwa ce take determining kudin kowanne sai a ce yau naira ta zama kaza dala ta zama kaza gwargwadon yadda ta tashi haka naira za ta taho sai ta yi kimar da ta saye ta mun fahimci wannan wannan ya halatta ai haka Allah sa kun fahimci to dole mu tsaya nan tunda mai abu ya ce lokaci yayi sai mu saurara insha Allah darasin gaba sai mu gobe insha Allah sai mu kammala wannan juz'iyya din kuma mu dora abinda Allah ya sare wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk